الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun addurratul yatima take karantar da nahau wadda alhadarami ya rubuta rahimahullahu ta'ala a darasinmu na bakwai za mu tashi babul af'ali babul af'ali khamsa babi mai magana akan ayyuka biyar مالتي والرفع بالنون لأفعل تكون كيفعلان تفعلين يفعلون والنصب والجزم بحذف النون كلتقنع لترضيا بالدون والفعل ماض ثم أمر ثم ما ضارع والكل بحد علم فاقض لماض بالبنا هتما على فتح ولو مقدرا نحو جلا وابن على الهذف أو السكون أمرا كقم وادع وقل سلوني باب الأفعال الخمسة Bale ce wannan babi zai karantar da mu ayyuka guda biyar, ma'ana ayyuka guda biyar amsila misalai guda biyar waɗanda da su za ka auna duk wani fi'ili mudari'i duk wani fi'ili mudari'i da shi za ka auna shi a inda ya zo a bisa ma'auninsu sau da haka su kamar auzanu ne da su za ka auna duk wani fi'ili sai ce warrafu to ma'ana al'af'alul khamsa kullu fi'ilin mudari'in ittasala bihi alif lithnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati duk wani fi'ili mudari'i aka samu alif tasniya ta shige shi ko aka samu wawul jama'a ya shige shi ko aka samu ya'ul mukhataba ta mace ta shige shi to su ake kira al'af'alul khamsa ko al'amsalul khamsa an kira su da al'afa'al hamsa saboda abin da ya sadu da shi da su ko dai alifil sinaini yana zamowa da ya'un ko ta'un wanda kuma wawun ya shige shi shi ma yana zamowa da ya'un ko ta'un amma wanda ya'ul mukhatsaba ta shige shi to shi ta'un ke shigansa kawai saboda haka shi bai da ya'un to kaga can ga hudu ya da ta'un hmm? ga ya da ta'un eh aga hudu kenan sannan ga mai ta'un kawai to shi yasa kaji dalilin da ake kiran su da al-af'alu al-khamsa yanzu kaman wanda alifu tasniya suka shige shi ka kamar yazhabani to zaka iya cewa tazhabani yazhabani ta kaga mun samu na farko tazhabani Hmm? haka wanda wawul jama'a suka shige shi zaka cewa tazhabuna ta zaka cewa kuma yazhabuna kaga wancan biyu wannan biyu to sai na mace wanda aka same ya'un ta mai magana in kana son ka ce kina yin kaza to sai ka ce tazhabina kina tafiya to amma kaga babu yazhabina to saboda rashin cikon na shida din shi yasa aka kira su da al'afa'alul khamsa warraf'u raf'a bin nuni tana tabbata da nunun li'afa'alin ga wasu ayyuka takun da suke kasancewa in ka zo li'irabi to zaka ce nunu ita ce alamar rafa'a gare su ka yaf'alani kamar yaf'alani eh taf'alina yaf'alani na mutum biyu kuna aikata kaza taf'alina na mace guda wadda kake magana da ita kace kina aikata kaza yaf'aluna shi kuma na jama'a da yawa kana son kace kuna aikata kaza in magana kake yi da su to ta'un zaka sa taf'alina kamar tazhabina ka kana magana da ita tazhabani kuna tafiya tazhabuna eh yawwa to wannan kenan amma in labari kake bayarwa ba sa nan ba da su kake magana ba wani kake ba labari to sai ka ce yazhabani yaf aluna amma shi wancan na mace muhataba ce kawai taf'alina hmm? yawwa in kana son ka ce ka kawo na ga'iba to ba haka za ka ce ba taf'alina ba ba ka sa ya'un sai dai ka ce tarhabu eh tana tafiya hmm? wadda kake magana sai ka ce tarhabina tarhabina to wannan kenan wan nasbu yi musu nasba to in ka zo Rabi misali tazhabuna azzaiduna tazhabuna azzaiduna sai ka ce ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu azzaiduna اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تذهبون سكتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون والواو ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يمكن to haka shi ma na musanna azzaidani tazhabani haka zaka ce azzaidani ismun marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi al alif li'annahu musanna والمثنى يرفع بالالف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تذهبان سيكتش فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره وعلى آخره والألف ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل to haka za ka yi la'irabi haka za ka yi la'irabin dukkaninsu in kuma ka ce a hindun ko kuma anti ta zahabina ke kina tafiya anti sai ka ce damirun munfasilun mabniyun alal kasri fi mahalli rafin mubtada tazhabina sai ka ce fi'ilun mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة وياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل to dukkaninsu da azzaiduna da mun ka faɗa ta zahabuna da azzaidani ta zahabani da anti تذهبين تدك ذاك والجملة الفعلية أه؟ في محل رفع خبر للمبتدا saboda haka azzaiduna tazhabuna tazhabuna jimla ce fi'iliya ita ce matsayin labari ga azzaiduna azzaidani mubtada ne tazhabani jimla ce fi'iliya ita ce matsayin labari ga azzaidani anti mubtada ne damirun ne munfasilun eh tazhabi ne jumla ce fi'iliya ita ce mahallin labari to wannan shine to haka ake son ka samu malaka a babin nahawu duk sanda kaga ibara kana iya wace ta ko a qur'ani ko a hadisi ko a wani baiti ko magana kowaye to daga nan za ka gano mai magana ya yi daidai ko ya yi kuskure a muddin ba ka iya lirabin zance to ai ba za ka iya gane ina aka yi daidai ina aka yi kuskure ina aka zaba ba si ba wai wan nasbu amma nasba wal jazmu da jazma bi hasfin nuni to sai a shafe wannan nunan ɗin ita ɗaya za ka sa sai ka shafe nunan in an samu jazimi ko nasibi kama azzaiduna sai ka ce lan yazhabu azzaiduna lan yazhabu azzaiduna lam yazhabu azzaidani lan yazhaba azzaidani lam yazhaba an fahimci eh to wannan shi ne to sai mi ga misali bi hasfin nuni ka litakana kamar inda za ka ce litakana ku ku biyu ku zama masu wadatan zuciya litarba ya saboda ku samu yarda biduni da abin da kun ka samu ɗan kaɗan ƙaskantacce wanda baya da yawa daga lokacin da ka zan kana da wadatar zuciya to shi zai taimake ka abu ko kaɗan ka samu sai ka yarda da shi amma in babu wadatar zuciya to in ka samu kaɗan sai ka rena sai ka kama wayo kai allah wayo kai kanka ka rasa kaza ka rasa kaza ka ismiyatun mabniyun ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab li lam al-amri mabniyun ala al-kasri taqana'a fi'lun mudari'un majzumun bi lam al-amri wa alamatu jazmi hazfu an-nun ala akhirih li'annahu min al-af'ali al-khamsa wa alifu at-tathniyati ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لترضى shi ma irin wancan ne yadda kai lirabi wancan haka za ka yi lirabinsa biduni bi harfi jarrin mabniyun al-kasri adduni ismun majrurun bi bi wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun وهو صحيح الآخر to wannan su ne sai a yi ƙoƙari a haddace su yaf alani an gane sai ka ƙirƙiro mai ta'un sai ka ce yaf alani taf alani a gabi ke taf alina shi dama ɗaya ne yaf aluna sai ka kirkiro mai ta'un akwai mai ta'un karkashi suka ce taf aluna aga sun zamo biyar ke na'am littakana a lamul amri alal kasari tami na'am menene me an ga daure wace lamun wace lamun ni ba ma gane abin da aka nemi hmm? a kali ta kana haka yake rubuce ba ku je da na karanta ba halin ana riga na karanta kuma da bayani to ba ku da ilimin aruji ne shi yasa in an yi haka ai baitin ya kalli da kuna da ilimin aruji ma ba za ku yi magana ba babu qismatul af'al kuma ai haka ne karanta kali ta kana kuma da ni zo jalle irabi haka ne karanta so duk kwakwalin ku suna yana ai bai na ba da babaki ni ban karanta kalli ta kana ba haka ne karanta ba wadda ni na san abin da nake yi wal fi'lu madin fi'ili to wannan shi kuma babu zai bayani akan karkasuwar ayyuka a larabci nawa ne sannan me halin li'irabin su ko ginin su wal fi'lu madin to fi'ili akwai madin saboda haka laraba sun duba dai lokuta guda uku ne akwai lokacin da ya wuce akwai wanda ake ciki akwai wanda zai zo nan gaba to sai sun ka sama ma kowanne daga cikinsu nashi aiki wanda yake munasib da shi to sai suka ce akwai madin wanda ya riga ya wuce duk abin da ya wuce an yi shi ya wuce ya gabata to ana kira ne fi'ilun madin thumma amrun sannan na biyu akwai fi'ilu amrin thumma sannan madara wanda ya kama da suna shine fi'ilun mudari'un bara ay shabaha yayi kama da suna saboda suna zaka ga yana dauka aujuhul i'rab guda uku yana daukar rafa nasba jarra yana da uku shi ko fi'ili mudari yana daukar rafa yana daukar nasba yana daukar jazma to shi yasa aka ce dara al-ism sabanin fi'ili mazi sabanin fi'ilu amrin haka su fuska su ɗaya ce shine gini fi'ilu amrin yumna ala sukun eh fi'ilu madin yumna ala al-fath sai dai in ya samu canjin wasu a hawal to hawaye dai zaka ga mabni ne mabni wal kullu bi haddin kowanne daga cikinsu an santa ulima bi haddin an santa arifinsa ba sai mun tsaya mun ce ba fa'ilu amrin huwa huwa kaza kaza ai wannan karatun yan nursery ne da shi ne malai ce ulima an riga an san shi mun wuce wannan babi kenan kaga ba zai kawo maka ba aiki ya same ka faqad limadin kai hukunci ga fi'ilin madi bil bina da cewa ginanne ne hatman kuma a matsayin tilas ala fathin akan fata ka fi'lu am madin mabniyun ala al-fath kuma walau muqaddara ko da ko fatahan nan ta zama aba aba qaddarawa na hau misali inda za a kaddara fataha ga fi'ili madin in jala kamar ka ce in jalal amru al'amari ya kuranyi ko in jalal ishkalu rikici ya kuranyi in jala sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fatahatil muqaddarati alal alifi mana min zuhuri har ta'azzur لأن الألف يتعذر تحريكها بالفتح أه؟ الإشكال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد wannan shine kaga nan babu ta a zahiri amma kuma yi an kaddara ta wabni alal hazfi ka gina amran ga can gaba wabne amran ka gina fi'ili na umarni alal hazfi akan shafi harafin ƙarshe awis sukuni ko kuma ka gina shi akan sukuni in ya zama sahihul akhiri mai lahiyar ƙarshe babu harfi illa fi akhirihi to buniya ala sukuni in ya zama kuma mu'tallul akhiri to huzifa harfi illatin harafin illa da ya zo ƙarshe sai a shafe shi ka ƙum aga sahihul akhiri ne min ƙama ya ƙumu asluhu ƙawama ya ƙawumu hmm? da iza ta harrakatil iza ta harraka harfi illatin wan fataha ma qablahu ko ma qablaha quliba alifan shi yasa aka ce qala madadin qawala baya sai aka ce ba ƙoma ƙawama wannan ƙa'ida ce sarfiya wadu'u to shi wannan mu'tallul akhiri ne da wawun asluhu ya da'u akwai wawan gabansa na madda to idan za ka yi umarni wannan wawun za ka mai da shi fi'ilu amrin sai ka shafe wawun din sai ka ce udu'u ga shi na alƙur'ani udu'u ila sabili rabbika ba a ce udu'u ba barta ba aka ce udu'u kar ka zo kira aka ce udu'u sai ka ga ka mai da shi jam'i kuma eh ka ce ku yi kira eh a ud'u to sai ka ce fi'ilu fi'ilu amrin mabniyun ala hasfi harfil illati ala akhirih li'annahu mu'tallul akhiri wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni sabili majrurun bi ila to wa qul haka qul shi ma sayyul akhiri ne min kawala asluhu ya kawulu ya kawulu wannan ya yi nauyi sai aka ce kala ya kulu da larabawa in abu ya nauyi to za su juye shi sai su mayar da shi yadda za a sami haifa sauki siluni ku sadar da zumunta gare ni silu ni shi ma kaga fi'ilu amrin ne ko me ne rabin sa mhm na'am wa aina sukun eh la na'am a to ai ba gaba lerabi ba kame a kai gawa wani a silu an ka ce ba silla ba wa aina sukun mukaddar a dai duba da ke eh aha na'am واو eh la ya shek ba fi'ilun madin bane shi adda wannan lirabi wannan fi'ilu amrin ne ku sadar da zumunta gare ni daidai yake da ce izhabu ijlisu iqra'u to ya ake lirabin su haka za ka yi wannan shi ma kun kasa? Na'am. La ya shek, fi'ilu amrin bai zuwa mamni a kan dhamma. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Shi kenan? Mm? Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ba a ba shi haƙƙinsa ba. Wa'yancan da sun ga gabata. To, shi za a tambaya, shi da ya faɗa go. ai shi zai bada amsa na'am mhm ka ba shi amsa ko babu duk dai kun rikice gaba ɗai dama su alafa'alul hamsa da suka gabata taf'aluna yaf'aluna taf'alani yaf'alina taf'alina gani asali shine su zo a fi'ilai mudari'ai kamar tazhabuna yazhabuna tazhabani yazhabani tazhabina hadha huwa al-aslu to idan kana son shi tazhabuna kai umarni da shi a gani cikin afa'alul hamsa yake amma umarni kake son yi to yana nan a fi'ilinsa na na cikin afa'alul hamsa saboda haka ta zabuna sai ka shafe ta'un wadda ke nuni akan mudara sai ka baddala ta da mi da alif ka gani saboda ba a fara magana da sakini sai ka ce izhabu sai ka shafe waccan nunin to ka zo lirabi sai ka ce fi'ilu amrin mabniyun ala hasfin nuni ala akhirihi li'annahu fil asli من الأفعال الخمسة التي ترفع بالنون بثبوت النون والواو للجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تعير ونن يوا إير ونن to wannan shine to shi ka ce silu eh asalinsa tasiluna ne yasiluna an gane dama shi li'irabi na gaya muku asali yake kallo asali ko kalma ta canza to shi yawwa yarji'uka ila al-asl shi ba ruwa ne da wani canji da aka samu sai dai in yazo ya faɗa maka to ga asali canji kaza da ka gani saboda kaza an ka same shi sau haka bai juyar da su daga mustawa ɗinsu ta fa'alul khamsa ba saboda umarni ne za ka yi amma asalinsa ai ga inda ka ɗauko shi to sai ka ce silu fi'ilu fi'ilu amrin mabniyun ala hasfin nuni ala akhirihi li'annahu min al-af'al al-khamsa allati turfa'u bi subutin nuni ala akhirihi wa akhiriha واو لجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ونون الوقاية أه؟ مبنية على ماذا على الكسر لا محل لها من الإعراب وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ni ni ba akwai nunin ba kakka rikita shi malam ka tsaya ya fahimta ba ga nunin nan ba ka gani ta ainihin wukaya ce ba waccan nunin ta ba ta taf'alu na na din nan ba ita ba ce wannan an goge ta saboda umarni saboda fi'ili amri mabni ne gashi ya gaya maka imma alal hasfi a shafe wani abu kenan awis sukuni ko kuma sukuni to alal hasbi shine in ya kasance mu'tallul akhiri ko kuma ya zamo yana da nunu ta rafa to sai a shafe ta to sau haka sai aka ce selu asalinsa seluna wannan shine asalinsa seluna ka fahimta to yanzu muna son mu yi umarni da shi to tun da wagga nunun tana alama ce ta rafa to dole mu goge ta saboda fi'ilu amrin mabni ne ko dai ala sukuni ko ala hazfi marfu'in to shine sai aka shafe ta sai koma silu ka gane to yanzu kuma kana son ka jingina aikin zuwa gare ka kai mai magana kenan kana da bukata ka kawo ya'ul mutakallimi kana ba su umarni kai su sadar da zumunta gare ka ba wai ga wani ba to ita kuma sake na ce ka gani to abinda ke munasaba da sake ni inda ya unce shine kasara to kuma a fi'ilin silu hmm? kaga akwai lamun da zama sannan akwai wawun to kaga sakini da sakini ba sa haduwa to sai aka shigar da wannan nunun don ta kiyaye fi'ili daga kasara sai waye gari siluna eh siluni siluni to shi yasa za a ce wa nunu mabniyun al-kasri ko nunu al-wiqaya mabniyun al-kasri la mahalla laha min al-i'rab ita kawai mujarradan an kawo ta ne don ta ta baiwa fi'ilin kariya shi yasa ga an ce mata nunu al-wiqaya wace kariya za ta ba fi'ili kar a yi masa kasara domin in ba mu sa ta ba to dole sai mun kawo maharafin da zai bi ma ya'ul mutakallimi kasara don ta yi munasaba da ita to kuma haza la ya juzu eh eh mafhum to shi yasa sai aka shigo da nunun din sai ta baiwa fi'ili kariya saboda fi'ili baya daukar kasara sai dai ya ko nasba in fi'ilun mudari'un ne ko jazma ko kuma fataha in fi'ilun ma amma kasara babu fi'ilin daga ɗaukar kasara to ita kuma ya'un sakina munasaba shine a kawo harafin da zai jata to kaga in ba mu kawo wannan nuna mu dole ludin ga sai mun mai da shi ƙasa sai mu ce silini sili sili za a ci kaga bai yi ba to amma aka ce seluni yanzu sauki haka an samu sauki ko? to sai wace tambaya to sai hukumu bina ilfi'ilil mudari hukuncin gina fi'ili mudari mun ji hukuncin madi mun ji hukuncin amri wabni alal fathi mudari'an وابن مضارعا كجين فعل مضارعي على الفتح أكم فتحة كنن فعل مضارع أصلي شيني أن يكون معربا يزم مؤربي أما أكوس دليل ذا دوك شي daga mu'rabi su mai sai mabni amma asali ya zama mu'rabi ko marfu'un ko majzumun ko mansubun to amma akwai abubuwan da za su shige shi sai ya tashi daga layin li'irabi ya koma cikin mabniyai to shine za a yi magana a kansa ya ce wabni mudari'an ka gina fi'ili mudari'i alal fathi akan fatha tara ta akidahu lokacin da kake ganin ya kamata a ƙarfafa shi a kawo mai nuna taukidi to anan sara sara mi mabniyan shi ne ce ja'a binunin bashara sai ya zo da nunun wadda take mubashara kai tsaye ta sadu da fa'ilin sai ya samu ta shi kamar faɗin Allah ta'ala lanasfa'an bin nasiya ko la'in a sharakta sai ce la yahbatanna la yahbatanna kaga ta din na aka yi mai fatha amma kuma asalin sa fi'ili ne mudari me yasa saboda na din nan hmm to la sai ka ce lamul qasami mabniyun ala al fathi ko muwatti'atun lil qasmi mabniyun ala al fathi yahbatanna eh yahbatta sai ka ce fi'ilun mudari'un mabniyun ala al fathi limadha لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة مباشرة an gane wannan eh ba ba gane ba wa nunu tawkiri damirun barizun ko wa nunu tawkiri mabniyun ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab ita ba ta da mahalli la hiya fi mahalli raf'in la hiya fi mahalli nasb la hiya fi mahalli jar la fi shay'in kawai an zo da ita ne litaukidil fi'il litaukidil ma'ana tabbas haƙiƙa la yahbatanna amaluka aikinka zai rushe ya fi ƙarfi da a ce la yahbitu amaluka la yahbitu amaluka to la yahbatanna aqwa wa akaddu fil ma'ana ya gani to suna nan da yawa a cikin ƙur'ani falanas alanna latarkabunna la yusjananna suna nan da yawa suna nan da yawa cikin alkur'ani to shine yake magana amma sharaɗi ta zamo mubashara ma'ana ba abin da ya shiga tsakaninta da fi'ilin kai tsaye ta sadu da da shi fi'ilin kuma sawa'un sakila ce ko hafifa eh mubashara kawai ake so kamar faɗin Allah ta'ala ah, la yusjananna wa la yakuna min as-sagiri la yusjananna sakila wa la yakuna khafifa amma duk da haka kuma fi'ilin yana nan mabni yana nan yana nan mabni Mm. saboda asalinsa wala ya kunan hazahu al'asul minas sagiri saboda haka akwai nunun ta asalin ya kunu nudin nan ita ce farko sannan akwai ta taukidi amma hafifa wala ya kunan minas sagiri to sai ce wa in yakun muttasilan bi nuni wajahi na farko kenan in kuma fi'ilul mudari'un ya zamo ya sadu da nunun niswa li niswatin nunun ta mata ita kuma damirin niswa to shi kuma nan fabni ka gina fi'ili mudari'i ala sukuni akan me akan sukuni sai zama mabniyun anan amma fa alas sukuni kama ka ce ya ƙumna ya zahabna ya uminna ya shaina ila akhiri to shi na nan da yawa to anan sai ka gina shi kama alhindatu ya zahabna alhindatu ismin marfu'un bilibtida wala mutarfi abdamatu zahiratu ala akhiri لأنه جمع المؤنث السالم يذهبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة هو الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدا شين الهندات ايه. نعم na'am to wannan shine wadaka nahawu yana da matukar sauki gaskiya rikici ɗaya abbai so ka sama kanka yana son natsuwa da sauransu eh eh galiba lagu to nan za mu tsaya in mun tawo sai mu tashi irabul fi'ilil mudari' ba tambaya wa alaikum assalam na'am misali eh to shi dalilin da ya ce maka ba shara waccan ta farko da ka kawo ba sharatul fi'ila waga kuma an samu wasiɗa tsakanin fi'ili da ita ka fahimta saboda haka sharaɗin ginin sa akan fata to shine ya zama da wannan amma in wani abu ya shiga tsakiyarsu su to a nan ba zai zama babni akan fataha ba karanta ka ji a wannan mun gama da ita eh mun gama da ita wannan ta biyu dai yawwa to kaga akwai wani abu da ya shiga a ba ga gano ba eh kamin nunun miya akwai wani harafi ke bi ma nunun na shi taukidin Hmm? To ka gani? Ita ta rabi shi ne. an samu wawul jama'a ta rabi to shi ya dalili ai ba ta cikin fi'ili ko tana cikin fi'ili ba kawo ta an kai ba to kawo ta shi hana wa fi'ilin ya zama mabni akan fataha ka fahimta saboda ita wannan nunin saboda haka a nan wannan fi'ili ma'urabi ne ba mabni ba ne ba mun karanta ciki a fa'alul khamsa ba an ce a nemi rafa a dami to nan marfu'i ne da nunin amma an shafe nunin din saboda wasu dalilai wannan dogon rabi ne saboda haka wanga bai cikin wayancan a fa'al wayanda za a gina akan fataha wayanda suka saru da nuna tauki da anan nuna tauki da bata yi aiki ba saboda bata zamo ba sharatil fi'ila ba an samu domiri wanda ya shiga wasiɗa tsakanin ƙarshen fi'ili domin harafi na ƙarshen fi'ili kakkamanta lamun ko ba shi ba ne to kamata a ce nunun ɗin kai tsaye ta haɗu da lamun to dole a gina shi kamar can waccan da ka kawo yawwa to ka gani amma tun da an samu wawan kaga can babu wawan daga la sai aka ce na na a shi na ya za a ta yi tunda ba a cika mata sharaɗinta ba sharaɗinta ba sharatul fi'ila ka riƙe wannan ƙa'ida lamtu ba shirar fi'ila huna saboda haka wal fi'ilu huna kana mu'raban laysa mabniyan bari ya fahimta malam me yasa kake yin haka ka gane a nan yanzu fi'ili ya zama ma'urabi ba mabni ba ci gaba dama ita ai ba ta da mahalli an faɗa tun farko ana zuwa da ita littauki ma'ana ka gane amma sharaɗin kuma ta sa fi'ili ya zama mabni alal fatin shine an ta kuna to kuma ba ta yi mubashara da fi'ili ba saboda haka fi'ili huwa ala asli amma kuma taukidin yana nan akka dawar da aka yi nufin a yi ga fi'ilin kuma yana nan wannan ma'ana ce ba ruwanmu mu malaman nawa ba ruwanmu da ma'ana mu ba ma'ana ta dame mu ba wannan ta malaman balaga ta na'am to ina guda eh akwai ta asali ta rafa sannan akwai ta taukidi
bari a bai bayani yadda zai ƙara gadiya
ita wacce an goge ta ka gane littawalin nunati saboda yan an barta za a samu nunin guda uku ga ita ta rafa sannan ga nunin taukiri a sakila wadda biyu ce ko ba biyu ba ce duk harafi mai shadda nawa ne to shi yasa aka goge waccan sai aka tabbatar da waccan saboda ita tarafa ko an goge ta ana iya hararo ta don dama an san da ita amma ta tauki da yan anka goge ta ba za a iya hararo ta ba saboda ita dama babu ta to a goge wanda an ka sani ya fi sauƙi sama ga a goge majahuli wanda ba a sani ba to kaji hikima in mun zo ga wani misali in an kawo ta za mu yi la'irabinta amma yanzu muna takaitawa ga abin da mai littafi ya kawo kan mafita kharijul maudu to sai mi hmm? shi kenan sai fi ƙihu kenan subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh